أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a masallacin abu huraira radiyallahu an a nan sakkwato birnin shehu yau maraicin alhamis shida ga watan ramadan shekara ta 1446 shida ga watan uku shekara ta 2025 mun taru a nan domin ci gaba da tafsirin alkurani mai girma inda muka kwana a suratul fajr a ƙarshe suratul fajr za mu tashi a farkon suratul balad in allah ya so yau kuma mun maraita da rashin wani jigo daga cikin jigajigan da awon musulunci a najeriya ɗaya daga cikin makarantar alkur'ani kuma tsohon mai da'awa wanda tun bai da gemu yake da awa har yau ya wuce shekaru saba'in a duniya sheikh sa'id alhassan jingir mun san shi a nan sokoto domin an yi ɗinsa da shekaru masu ɗan dama yana karatun tafsiri a nan ni kuma shaida ne akan kyawun halinsa da daɗin mu'amalarsa duk sanda ya zo sai ya kawo min ziyara har gida mun zauna mun yi buɗin baki mun yi fira mun yi nishaɗi ni ma nakan je masaukinsa mu tattauna wayanda suka yi mu'amala da shi da ɗaɗa ta da'awa kuma sun san shi da wasu halaye waɗanda ba kowane mai da'awa Allah ya azurta shi da su cikinsu akwai naciya da haƙuri za mu iya cewa ya sha da shekaru sun kusa hamsin cikin da'awar musulunci muna roƙon Allah ya karɓa masa wannan aiki ayyukan sana alkhairi duka Allah ya rubuta masa su ya karba masa su inda ya kuskure ko ya samu kasawa irin ta dan adam ko ya zamiya Allah ya kai masa mu kuma Allah ya jibince mu bayan sa ya kyautata mu bayan sa Allah ya jibince iyalansa ya sa a samu waɗanda za su ci gaba da da'awar musulunci a cikin su za mu tashi a suratul balad wadda take da aya ashirin kuma sura ce yar garin makka bismillahir rahmanir rahim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah saurara malam bari mu tsaya malam ka gyara abin da kullum sai mun fara karatu mun yi nisa kuma tsara ta gyare gyare bari mu saurara a shekara bari ka gyara ka fita to ci gaba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد
بسم الله الرحمن الرحيم سورة البلد أن بات والنسونا ده كلمة تقرشي آية تفرقوا لا أقسم بهذا البلد kuma mun faɗi cewa tana cikin surorin maka bisa rinjayen maganar malamai akwai kalila wanda suka ce 'yan madina ce kamar yadda ibnu atiyya a cikin tafsiri sai kai to saboda cewa da Allah wa anta hillun yana nuni ga cewa zai zo yaƙi makka da saura wannan magana a madina ya kamata ce an yi ta amma dai jumhurin malamai sun fita kan cewa 'yan makka ce ita wannan sura suka ce kuma ita ce sura ta talatin da biyar wajen sauka ta sauka bayan suratu qaf kafin suratu tariq wasu mai tariq wannan sura ta yi nuni da tsokaci dangane da alfarmar garin makka sannan ta yi martani ga kafirai waɗanda suke inkarin annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi jan kunne da gargaɗi mai ƙarfin gaske game da wasu halaye da ɗabi'un da mushrikai ke yi a wajen mu'amalanta su da mutane ƙarshe kuma ta rufe da magana game da wato halayen ƙwarewa da ke kai mutane aljanna ayoyinta ashirin ne kuma gajejjeru ne kamar yadda mafi yawan ayoyin makka suke bismillahir rahmanir rahim la uqsimu bi hadha balad ina rantsuwa da wannan gari لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بيوم القيامة فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بمواقع النجوم دو أن رزقوين ما لم يدى داما سنتي لا تكاور سلات القرآن بقى سنتي زائد سيدي أتي سلع لتوكيد الكلام معنى أقسم بهذا البلد إن رزقوا دو أن غريب وأن غريب كده makka wannan sananne abu ne wurin larabawa a jefa cikin magana kuma babu ta kamar yadda mawaƙi ke cewa da zakartu laila fa'taratni sababatan wa kada samimul qalbi la yataqatta kuma dan magana wa kada samimul qalbi yataqatta sai aka kara la wurin da babu ta to alqur'ani ma yana da wannan uslubin domin a suratul a'raf Allah ta'ala ce ma mana aka alla tasjuda id amartuka alhali a suratul sad ce ma mana aka an tasjuda kuma shine mustaqim din wannan la'in sila ce li tawkidil kalam don haka ma'anar la uqsimu bi hadha albalad ina rantsuwa da wannan gari wa anta hillun bi hadha albalad a yayin da kai kake mazaunin wannan gari ashe garin makka ya ƙara daraja albarka kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mazauni a cikin sa shi ibnu kasir yadda ya karanta ta la uqsimu bi hadha albalad ya cire lam alif din ya cire alif din la uqsimu lalle ina rantsuwa bi hadha albalad da wannan gari kaga shi ya hutar da mu daga cewa akwai la tasila li tawkidil kalam shi kuma aka fashi abin da ya ce a ana iya fassara shi ana ya ɗauka shi la uqsimu ala ku saurara uqsimu bi hadha albalad ku saurara ina rantsuwa sai zan hamza din nan ta farko ita aka cire amma la din nan tana nuni zuwa gare ta wasu kuma suka ce a la tana nan wurin ta amma akwai fatila tsakaninta da uqsimu la ba haka lamari yake ba أقسم بهذا البلد إن رزق هذا والنجاة كمان قال لك فلا وربك لا يؤمنون سيزن دك إلو ونن أسلوب وسن ce ba nafi ba ce ba korewa ba ce wasu suka ce a'a tana da matsayinta kamar yadda in kana magana zaka ce la wallahi la afalu hada la wallahi ma kana za- ma kana kazalik so an saba da amfani da ita so shi mala bakar gumi a fassararsa ta hausa sai ya zo da abin da ya ya game duk wa'annan maganganu kuma ya fi su daɗin ji kace la uqsim bi hadha albalad ba sai na yi rantsuwa da wannan garin ba kaga ya fasa duk abin da muka faɗa ɗin nan ya tattara shi wuri guda ba sai na yi ma'ana na yi rantsuwar amma ba ba sai na yi ba wa an ta hillu bi hadha albalad kuma a lokacin da kai kake mazaunin wannan gari masu cewa sura madaniya ce suna fassara ta anta hillun bi hadha albalad ai wa anta halalun bi hadha albalad domin garin makka gari ne mai alfarma wanda Allah ya haramta shi tun rabbi halittu sammai da ƙasa tun kafin halittu mutane ita makka da aka yi ta lokacin yin sammai da ƙasa Allah ya haramta ta ba a yaƙi a cikinta ba a tada hankali a cikinta tsuntsuwa ba a kora a cikinta bishiyar ta ba a karyawa in ba ramlo ba wanda za a diba domin a sanya ga kabari saboda gawawaki to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam an halarta masa makka ya yaƙe ta awa ɗaya ta yi ne a wannan lokaci ne ya ba da izini a kashe wasu daga cikin mujrimai kangararru waɗanda sun tsananta yakar Allah da manzonsa wasu da bakinsu mawaƙa ne wasu kuma da takobinsu wasu 'yan saddu ne to kaga kenan idan ana maganar manzo Allah zai yaƙe ta ne to wannan magana ba a makka za a yi ta to shi yasa suka ce wannan aya ɗan madina ce wannan yana tabbatar mana da darajar wannan gari da alfarmarsa da kuma albarkarsa Allah ya kira makka da sunanta wuri guda cikin alkur'ani menene Allah ya ce huwa alladhi kaffa aydihim ankum wa aydiyakum anhum sai ce bi batni makkata min ba'da an azharakum alayhi bi batni makka nan da aka kira sunan makka amma an kira ta bakka sunanta na da kenan Allah ta ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata ai makka ake nufi a amma kuma ga tana ce la uqsimu bi hadha albalad wani balad ne makka ko والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين da wannan gari amintacce saboda da dai Allah ya sa aminci a cikin lati wa izza al baita masabatan lin nasi wa amnan mun sanya al bait ka'aba وبالتالي kenan makka gaba ɗayanta masabatan linnas wurin kai da komo na mutane ya subu na ilaihi sun mai udun fayar ji'un da ka kai makka ka dawo ka ga hoton ka'aba ko ka ga majigi ana ɗawafi sai ka ji zuciyarka ta sake koma za ka yin kara da kuɗi sai ka sake shirin na bai ko na wata shidda masu zuwa gwargwadon halinka da zarafinka duk da masu tafiyar ƙasa da ke shekaru a hanya a da suna dawa gida za su sun fara shauƙin makka kala cewa amnan muka sanya shi wuri na aminci shi yasa har a zamanin jahiliya duk sadda ake yaƙi yaƙi ba a taɓa makka kuma duk ta'addancin da aka yi in mutum ya kai makka ba a taɓa shi za a ce ya je gidan tsira to ita ce Allah ta'ala yake nuni gari ta nan to wanne ya fi daraja birnin makka ko birnin madina wanne ya fi matsayi da daraja kun yi shiru kuna gudun ku ce makka in ce madina in kun ce madina in ce makka madina ita ma Allah ya faɗi cikin alkurani wurare da yawa amma dai galibi siyakin magana kan munafukai ne yake faɗinta وممن حولكم من الأعراب منافقون قالت ومن أهل المدينة maganar munafukai da kace akwai su a kauyuka da kace nan ma madina akwai su la in lam yantahi al munafiquna wal ladina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madina da masu ingiza fitina cikin madina kaga yau dai magana me yake magana munafikai yake yi هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون منافقين هم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يسا كتيدا إمام الشافعي ko kuma alhassan muhammadu ibn alhassan almajirin abu hanifa da ya zo madina wurin imamu malik sai ce masa daga ina kai sai ce daga iraq sai ce min baladin nifaq wan nizai wa shiqaq sai abin bai masa daɗi ba don kowa na kishin kasas kuma haka din ne iraki wurin munafuci ce ta aka tsiri shi'a ta aka yi cikinta ta aka yi kwanta ta aka kankashe ta kuma can ne take watsuwa ga duniya da dai muna furci daga can ya bullo sai ke mai imam malik akwai ko wata aya da nake son a karanta mun a cikin alqur'ani وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل العراق تكي لا ومن أهل المدينة تكي وهكا ليه ashe nan ma akwai munafukan akwai inda Allah ya ambaci Madina ba da wannan bai ce ma kana li ahli al-madinati wa man hawlan min al-a'rab an yatakhallafu an rasul dai ko wannan magana ma gaskiya kan munafukai ne so ba ina so in ce an zargi Madina cikin Qur'ani ba a'a amma ba a kawo Madina da sunan gari mai falala da daraja ba cikin Qur'ani amma akwai a hadisai akwai kitabu fada'ilul madina cikin sahih bukhari to kaga kenan kowanne su falalarsa ta tabbata wannan falalarsa ta tabbata da qur'ani ta tabbata da tarihi ta tabbata da hadisi wannan kuma ta tabbata da hadisai saboda nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaunu to eh ya ala yasriba la buqama lakum farji'u duk dai maganar munafikai ce yasrib kuma sunanta ne na da to jumhurin malamai dai sun tafi akan cewa makka tana gaba da madina wajen daraja da falala amma duk musulmin duniya sun haɗu akan cewa su biyun nan su ne mafi fitin birane a duniya inda kai musulmi ne to ba wani gari mai daraja a gurinka kamar wannan biyu da makka da madina baitul maqdis tana bayan su kun gabu kuma anan sai mu ce sakkwato ita ce ta hudu ba ba haka ba yau in ka ce kano kana za su ce maka ita ce ta ba mu hana ba amma dai mu a nan sakwato ita ce ta kishin garin mu kenan ko so duk inda musulmai ke a duniya yana take ta makka da madina akan sauran birane ta magana ita ce wanne ne ya fi tsakanin makka da madina kusan abin da ya shahara ga malikiya shine madina tana gaba da makka saboda me suka ce saboda ita ce ke ɗauke da jikin manzon Allah sallallahu alaihi ita ce manzon Allah ke kwance a cikinta saboda haka ta fi makka daraja amma ne ya saba ma jumhurin sauran malamai wanda ba na malikiya a malikiya ma akwai wanda ba su tare da wannan ra'ayi kuma sun kawo dalilai ɗaya-ɗaya har guda goma a kacca makka ta fi madina daraja na farko suka ce makka wajibi ne ga musulmi duk inda yake a duniya ya nuface ta don hajji da umra anan ta wuce madina madina wuri ne da za a zai ake ziyara don a samu falala amma ba bisa wajibi ba to ba haka ba an yi sufaye masu wuce iyaka wanda mutum zai tashi da ƙasarsu ya tahi madina ya ziyarci kabarin annabi ya dawo gida ce hajjin manya kenan mu mun je wurin manya ita kuma ka'aba muna nan gida za ta zo ta yi dawafi da mu amma da kuwa san ba ta farkin musulunci ne ta farkin musulunci shine walillahi ala nasi hijjul bait ba hijjul madina ba to da haka anan kun ga makka tana gaba da madina na biyu suka ce in mun ce madina tana da daraja saboda ta ɗauki manzo Allah to makka anan aka haife shi a nan ya girma a nan aka aiko shi sai da shekara goma sha uku a makka sannan ya goma a madina za ka a zama ma da daɗe ya fi daɗewa da rayuwarsa a makka na uku suka ce idan zuwan masu daraja ga gari yana sa gari ya daraja madina tana da daraja amma makka tana gaba da ita domin annabawa saba'in suka yi aikin hajji ko sama da haka ina suka yi hajji makka misali annabi ibrahim ya zo madina amma da ya zo makka haka bayan allah muminai da salihai da dama masu zuwa duk da ki galibi duk wanda ya je makka yakan so ya tafi madina don ziyara amma banda na kusa-kusa yanzu mutum da ke tsawon in ya zo ya hajji kuma sai ya tafi madina a sai ya tafi madina to kuma ku tuna a yanzu ne zuwa tsakanin maka da madina yake karamar tafiya a da zango tafiya kwana tara zuwa goma sau da wani zai zo daga sham ko daga misra an gama hajji bai da lokaci da komawa kaga dai shigan waliyai da muminai da salihai a makka ya fi shiga su madina yawa na hudu suka ce a cikin makka akwai ka'aba wadda duk duniya ba inda ake dawafi a musulunci sai ana duk inda ka gana dawafi in ba ka'aba ba ce to wani sabon addini ne ba na manzon Allah ba suka ce banda wannan kuma tana da wurare guda biyu ruknani wanda duk a musulunci ba abinda aka yi daka sumbata ko ka taba da sunan ka samu lada in ba su a ruknanil yamaniyan ruknul yamani da kuma alhajar al'aswad ana kiransu yamaniyan na shidda suka ce kuma akwai makamu ibrahim wanda Allah ce wa takhzu min maqami ibrahim musalla na shida suka ce duk duniya inda kake makka an ka ce ka kalla kai sallah kun san shi asali Allah ta'ala ya magana al-masjidul haram wurare da yako wani wuri yana nufin ita ka'aba ita ce al-masjidul haram wani wuri yana nufin masallacin na ka'aba wani wuri yana nufin garin makka wani wuri yana nufin haramin makka wanda ya fi girman garin ya wuce garin da yawa لقد سلك الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام يا كي نفي عنان مسلاتين كو غارين غارين ده مسلاتين دو سورة شغالة هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام إلى سبحانه وتعالى مكة إن الذين كفروا ويسدون ويسدون عن سبيل الله والمسجد الحرام كأنا ما مكة كنبي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ما كنبي مكة أجعلتم سقاية الحج وإمارة المسجد الحرام أنا مثلا كنبي إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام مكة مشركين يشغى مكة كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام هديبية هذا هديبية بانجر مكة لكن هكا باما مكة بحرم بابا كلمة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فول وجهك شطرا المسجد الحرام جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس يا أيها الذين آمنوا لا تجعل لا لا تحلوا شاعر الله ولا الشحر الحرام دون ما مكة أكيد مكانها جماعة suka ce to wannan alfarmar ta makka da ta tabbata da alkur'ani ta sanya ta gaba da birnin madina ga ta kuma duk duniya ita ake kallo a yi sallah na bakwai suka ce allah ya haramta ta rabbi halitta samai da ƙasa da amma a nan hujjar ba ta da ƙarfi don me don manzo allah ta ya haramta madina kamar yadda annabi ibrahim ya haramta makka kaga kenan a nan sun ga sun yi can daras sun zama daidai wa daidai amma dai ita haramcinta ya riga to da da suke cano haka ita an gaba na takwas suka ce ita Allah ya yabe ta a cikin alkur'ani garuruwa uku ne Allah ya yabe cikin alkur'ani da makka da misra da sham duk inda ka ji ana yabon garin cikin alkur'ani ɗaya uku nan ta gama dina ba ta قال التي إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين kaga albarkar da annabi Allah ya faɗa a cikin Qur'ani ina yake nufi Makka yake nufi addu'ar annabi Ibrahim ga Makka duk suna cikin wannan baji na tara suka ce ladar sallah a Makka ta fi ladar sallah a Madina wani kuma a fili yake tun da annabi sallallahu alaihi wasallam salatu fi masjidi hada khairun min alf salatin fi ma siwahu min al masajid illa al masjid al haram sallah a masallacin nan nawa na madina ta fi sallah a duk sauran masallatai sau dubu in ban da masjidul haram wa salatun fil masjidul haram afdal min mi'ati salatin fi masjidiha ita kuma sallah a masallaci mai alfarma ta fi sallah ɗari a wannan masallacin nawa kenan idan ka kwana ɗari madina kana sallah sannan ka zo ka kwana guda makka kana sallah sallah ka ta makka ta yi ta madina idan ka kwana dubu ɗari a jigawa ko a yobe ko a lega ko a sakwato ka kwana dubu ɗari kana sallah sannan ka tafi maka kai sallah guda ka kwana guda kana sallah sallah ka ta maka tafi ta nan masu littafi ku duba mana dubu ɗari nawa ne na jin shekaru ne ba ma muna yin su jama'a shi yasa babban rabo ne mutum ya samu ya tafi makka dubu ɗari a raba su ɗari uku da sittin shekara ɗari biyu da saba'in da bakwai da wata takwas ana yin su so in ka kwana guda kana sallah makka ka yi daidai ko ka fi sallar wanda ya kwana ya yi shekara ɗari biyu da saba'in da bakwai da wata takwas yana sallah ashe abin da yawa suka ce to ko ta wannan fuska muka diba makka tana gaba da madina na goma suka ce annabi ya fi son tafiye da madina to amma nan fa akwai dayayya lallai lokacin da manzo Allah ya bar makka zai hijira ya juya ya kalle ta yace innaki la habbu biladillahi ila Allah duk duniya Allah ya fi son wannan gari da ko'ina wa inna kila habbul biladi ilayya na fi son wannan gari da ko'ina ne kuma walaula anna qaumi akhrajuni minki ma kharajtu ba don mutane na sun fita ni ba ba zan fita ba ai in kun tuna tun can tashin farin lokacin da aka ce masa wannan إذ يخرجك قومك يا ليتني فيها جزع لو كنت حيا إذ يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤذرا ما يكي قام هكا ورقة ابن نوفل يتي أو مخرجية قرات راسي زن برغرني to wannan shine kishin ƙasa garin da ka tashi cikinsa Allah zai sa maka sonsa da ƙaunarsa da dacewa da shi sai zan ruwansa ya yi maka iskansa ya yi maka abincinsa ya yi maka maganinsa ya shin kun san kana tafiya da ciwo nan najeriya ka ta yi saudiya ka yi biyan haka gaji baka warke ba sau da maganin saudiya bai maka na gwada wannan 1991 sadda aka yi amai da gudawa a nan sokoto na tafi madina sai na rabke ashe da shi na tafi suka ta ɗirka min allurori babu da kwanta a mustashfa zarabatu shams in kun san masjidul ijaba a kota asibiti makale da shi to wannan asibitin nan na kwanta to kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi son makka fiye da madina amma ga asali to da aka zo madina ijtawa ijtawa asabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-madina sai yanayin madina bai karbi sahabban makka ba a makka duwatsu ne cikin zafi madina wuri ne na dabinai inda ruwa ke kwanci su kuma sauro za ka sai malaria ta kama ilahirin sabon manzalar sulam kowa sai da ya zazzabi a cikinsu har wasu suka kai kamar za su mutu yana nan cikin kitabu fadailul madina a sayyid bukhari wanda shi ne littafi na wadace sayyid bukhari mun karanta shi tun muna karatunsa a markazin sahaba to a nan ne sai na sa sai addu'a ce Allah muhabbib ilayil madinata ka hubbina makka aw ashad Allah ka sa mana son Madina kamar son da muke ma Makka ko ma yafi to daga baya sai Allah ya dauke annobar sai Allah ya kawo lafiya kuma Allah ya sa musu kaunar Madina har yanzu ba su son barin Madina kuma ko suna so baya halarta su barta domin idan mutum hijira to cikin hijirarsa shine zauna inda ya hijira ba a dawo shi yasa Allah ke tayyabin su wal muhajirin wal ansar ko alladhina hajaru wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah hajaru din nan babbar kalma ce to kenan idan suka ce annabi ya fi son makka sai mu ce farko ne daga baya annabi ya fi son madina kaga nan malika suna da hujja ala kulli halin dalili mafi karfi yana nuna cewa makka tana gaba da madina amma dukkan su wurare ne masu alfarma wurare ne masu albarka wurare ne masu daraja an tambayi sheikh abdulaziz ibn abdullahi ibn baz rahimahullahu ta'ala wanne ya fi zama makka ko zama madina ce babu mukarana na in kai sallah ɗaya ta fi sallah dubu ɗari na in kai sallah ɗaya ta fi sallah dubu ɗaya ya ce don haka makka ta fi sufaye kun san ga zahiri komai nasu ana alakanta shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba to aksarin sun suka makale suka ce a madina ta fi makka suka ce ai kasar da ta wato rungumi jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ta fi komai daraja 1988 da na yi umra da wani mutumin indiya adibi ne akwai zalaka akwai fasa wuri ɗaya muka mu taksi ɗaya muka hau da shi daga makka zuwa madina muna tafira yana ta faɗa min darajojin manzo Allah ina ta jin daɗi sai da muka iso madina sai ya fashe da kuka ya ce nan inda kabarin manzo Allah yake ya fi duk duniya da abin da a cikinta da na ce to ya ce ya fi ka'aba daraja ya ce ya fi al'arshin ubangiji daraja na ɗauka wannan ra'ayinsa ne sai daga baya ga ashe akwai shi rubuce to an yi irin wannan gardama zamanin ibnu taymiyyah wani ce ka'aba ta fi kabarin manzon Allah daraja wani ce a'a kabarin manzon Allah ya fi ka'aba daraja sai ka zo aka tambayi ibnu taymiyyah ku ji ansa ta ilimi da adalci sai ce amma nafsun nabiyyi sallallahu alaihi am nafsun nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fama khalaqa Allah khalqan akrama alaihi min shi dai manzon Allah din kansa sallallahu alaihi wasallam ba wani abin da Allah ya halitta wanda ya kai darajarsa a wurinsa ba wani abu mai daraja a wurin Allah kamar shi manzo Allah yace wa amma nafsu turabil qabri amma ita wannan kasar kabarin falaysa huwa afdal min al-ka'bati al-bayt al-haram ba za ta fi ka'aba gida mai alfarma ba bal al-ka'batu afdal min yace ka'aba ta fi shi daraja sai na shiga bayanin bayanin malamai da matsayinsu game da ka'aba da yadda babu wani fagire a duniya wanda za a ce kai ta daraja sai ce ba wanda ya ce ƙasar kabarin manzo Allah ta fi ka'aba in ba alƙazi iya ba ya ce kuma babu malamin da ya bashi goyon baya na ji mun karanta wannan a cikin karatu da muka yi na shifago amma mun faɗi cewa naz'a sufiya ce ta kama alƙazi iya yawwa da kun je da bayani yake Allah ka ji kan magabata Allah ce la uqsimu bi hadha albalad ba sai na yi rantsuwa da wannan birni ba ma'ana dai wannan birnin abin rantsuwa ne wa anta hillun bi hadha albalad kuma rantsuwar ina yin ta a lokacin da kai kana zaune cikin garin wannan shi zai nuna maka irin karama da daraja da matsayi na manzo Allah a wurin Allah shi yasa ba wani da Allah ya keɓe rayuwarsa da rantsuwan ba da Muhammad ba sallallahu ce la'amruka innahum lafi sakaratihim ya mahu rayuwarka ina rantsuwa da ita wanda ya nuna albarkar wannan rayuwa wannan kuma shi zai nuna inda manzo Allah ya rayu wuri ne mai albarka saboda haka ya kai wanda Allah ya hore ba ya hanzari ka je ka zirci wannan birni mai albarka ya kai wanda Allah ya bashi abin hannunsa in ka tafi ka dawo ka sake komawa yana cikin ayyukan albarka karka saurari 'yan fasakauri masu cewa ku ta ciyar da abinci ba sai kun tafi makka ba a'a tafiya makka wani abu ne mai zaman kansa kuma mai martaba ta ƙashin kansa kuma in ka ciyar da duk taskar da ƙarƙashin signature mai girma president bola ahmad tinubu duk in ka bayar da ita bai wadatar da kai ga wa ala- walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila dole ka je ka yi aiki hajji su kowanne da matsayinsu to kaga in mutum ya san cewa ma sallar yini guda ta fi sallar shekara 277 da wata takwas a najeriya ya ma tsaya wani wato inda-inda ko ya tsaya wani shakku na biyan kuɗi tafi makka su karka ga wanda ya tafi makka a matsayin wanda ya hasara riba ce babba ya ɗauka wa walidin wa ma walad Allah ya ci gaba da rantsuwa ya ce ina rantsuwa da mahaifi da abin da ya haifa wa walidin ma walad wasu malamai sun ce a nan ana magana duk mai haifuwa saboda Allah shi kaɗai da asaman shi ba ya da ciki ba da ya yi maganar haifuwa amma duk jinsin halitta to jinsi ne da yana da ciki da shi ko cikin nan kaga dole ya dauki wani abu in ya dauka kuma dole a fitar da shi to don haka walid mai haifuwa wa ma walad abin da ya haifa ya nuna duk halittun ke in mutum kake haifuwar ka aka yi kai ma haifuwa kake dabba haifuwar ta aka yi haifuwa take tsuntsaye haifuwar sa suka ce ke na nufin dukkan halittu masu ɗaukar ciki da haifuwa za ka wannan rantsuwa ce da dukkan halittu gaba ɗaya wasu suka ce a'a wa walidin mu'ayyani annabi adam ake nufi annabi adam saboda shi ne uban duniya gaba daya wa walidin da adam wa ma walad da abin da ya ku kuma walidin adam da hawa'u wa ma walad da abin da suka haifa yana dukkan muna ci wannan rantsuwa amma al-ustaz al-tahir ibnu ashur محمود الطاهر ابن عاشور الشيء التحرير والتنوير لا تفسير انت يا كرفه في cewa duk ba su ake nufi ba annabi ibrahim ake nufi yace saboda ai ana maganar makka ne kuma makka bin annabi ibrahim ne ba nan ne Allah ta'ala ce wa idh bawwa'na li ibrahima makan albayt ba mu muka gwada ma ibrahim inda zai gina ka'aba wa idh yarfa'u ibrahim alqa'ida min albayti وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سكت عيدا ما أنا برانشيني وبن أنبا ذاك ووالدا وما ولد ده إبراهيم ده أنبا ونن دي هاي تدو أن الله كي نفي دي شيء كي نفي ليس الله يرى السؤال إنت لقد خلقنا الإنسان في كبد حقيقة منها لتدن أدم تكون وهلا تفعلوا كدنيا za ka ji gwam sai ka fashe da kuka sai ka ji wani yanayi daban wanda ba shi ka saba da shi ka saba tun daga watan hudu zuwa watan tara wata biyar iyo kake cikin ruwa ka yi yawo ka gaji ka kwanta ka wuta har ka yi bacci lokacin ka barta ita ma ta dan huta in ka tashi ka wantsake ka shishure ta ka tsotso abinci ta cibiya kana ci kana sha kana koshi amma babu idanu kana faduwa duniya an bude idanu sai ka wata farfajiya wadda baka santa kamar yadda zamu ga lahira duk da kake ganin duniya ne in mun sai lahira yadda ka san ka fito da cikin cikin mahaifiya ka kalli ɗakin asibiti to haka za mu ga lahira to bayan nan sai a kama a yanke cibiya da me za a yanke cibiya da wuka ko da zare ka fara jin raɗin duniya ke wata rana ana yi maka wanka ka surkuce ka faɗo sai ka ji gwam ka fashe da kuka a ce kwana biyu uku na farko ruwan nono ba su zo ba kana ta share kuka kana ta ja kana ta ja babu ruwan sai ku ɗan sami shi grip water ka ɗan tarwa mai grip water a ba shi mai sunan mannan zaitun a shafa masa dabino a tauna dabino a ba shi ruwan to a haka haka wahalhalun duniya suna zuwa guda guda gare ka har ka zo a fara magana fit da haƙora wata fitina ce a zo zuwa ga yayi abin da ka saba da shi nan ne abincinka dare da rana rana guda a fasge ka ce an hana wani ma a yaye shi kuma a raba shi da uwar sunu da bakin ciki in ya tuna sai ka ga ya yayi wani biki irin dare a zuwa ce za a masa kaciya haka ne ko ba ka ya zo shiga makaranta tsakanin wani malami mugu da wata malama mai tausayi duk kun sha wannan kowa ya sha wannan haka haka kana fara girma to za ka fara tunanin neman na aure iyaye sun gaba baka kashin ka tafi makaranta yanzu kai za ka yi bakan ka faɗan ka je nema ka nemi na aure ana gama ɗaura aure ka samu ciki yau asibiti gobe kasuwa jibi wurin malam haka haka a ce an haihu kana neman rago suna kana neman geron kunu kana neman tufafin uwar gida kana neman kayan jariri kai wallahi baka da hutu sirar da mala'iku suka ce maka sirar da Allah ya ce maka fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati shikenan ka zauna lafiya laqad khalaqnal insana kaba cikin wahala kai wato ita duniya inda take da ban mamaki duk inda ka ga daɗi ba safuwan ba ne ba daɗi ne zallansa ba za ka isu mutum Allah ya tara masa ni'ima ta kuɗi in kuɗi ke baka shawa amma yana iya ba da su duka wurin neman magani ba da lafiya za ka ga mutum yana da lafiyar yana da kuɗin amma bai da lokacin da zai amfana da su saboda shagalin duniya sannan duk abin da kan ni'imtu da shi yau da gobe da jibi gata ya gundure ka nema duniya haka shi yasa alƙiyama Allah ya fita abinci aljanna da cewa utu bihi mutashab kullun canzawa ake yanzu ka ce mutum ya zo gidanka ya buɗin baki yau ka fito da doya da kwai da farfesun hanta gobe doya da kwai da farfesun hanta dibi doya da kwai da farfesun hanta duk gafar malam babu dan kunu ne gidan nan ba ga mutane da musa da aljanna yake kawo musu abinci amma karshe ya suka yi suna son albasa da ta makka saboda abin duniya in dai a duniya ke gundura ko da aljanna ke in dai a duniya ne gundura kai ke Allah ce aya sabu allan ya kadira alaihi ahad shi shi wai mutum yana zaton kowa bai iko a kansa ne ya kulu a halattu malan lubada yana faɗin na kashe kuɗi da yawa to game ka kashe su a halaktu shi yasa Allah amfani da kalman halakawa na halaka kuɗi da yawa duk abin da kai a duniya in ba sadaka bane halakawa ne saboda ya ƙare kenan sun tafi ba su dawowa amma in kai sadaka to ka tura su inda in sun tafi za su dawo kuma inda kake da bukatar su a ya sabu allam ya rahu ahad ba su yake kowa bai gan shi ba ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة
يقول أهلكت مالا لبدا ما لا يتي su larabawa ba abin da suke takama da shi kamar wato kashe kuɗi wa idza sakirtu fa innani mustahlikun mali wa irdi wafir لم يكلني وإذا صحوت فما أقصر عن ندم وكما علمت شمائلي وتكرمي فهيك فإن ونه كما سو معلقات أن ترى ابن شداد yana cikin dalilin da ke sa su sha giya don hankali ya wuce su ta ba da kuɗi suna ganin ba abin da ya kai ba da kuɗi to sai Allah ya ce ya kula halattu malar lubadin a ya sabu Allah ya rahu ahad gane yake wai abin da yake ba mai ganinsa alam na ji Allah huwa ainai ashe ba mu ne muka sanya musu ido biyu ba to sai zan kuma babu ganinsa mun ba shi gani amma mu ba mu gani wa lisanan muka ba shi harshe wa shafatai muka ba shi leɓar ta biyu don ya kame harshen da Allah ya baka harshe ƙwara guda sai maka leɓo biyu in ka ga harshen zai kai ka galaka sai kai gum ka rufe shi su ma ƙafafu Allah ya su in ka ga za ka halaka ka matsa yabinka kar ka shiga inda za ka halaka su ma idanu Allah ya su guda biyu amma sai musu marufi maimakon ka kalli abin da bai halaka ka sai ka rufe su gum ولسانا وشفتين التي وهديناه النجدين muka gwada masa masu tudu guda biyu ana haifuwar yaro da runguma shi zai nemi ina nono nonon mahaifiya su ne annajidai asadiyai abu mai tudu shine najid in ka ji najadu jigawa kenan in ka ji tihama to gari na ƙasa kina yake kira su da musu aka san jigawa gari wanda a rafi ke to sai Allah ce da haihuwarsa muka gwada masa wuraren da muka aje masa abinci a waje bayan a can cikin ciki da cibiya yake ce yanzu kuma sai dawo yana yana shan nono da baki kuma aka tanadar masa duk abin da yake so na abinci da abin sha a ciki wasu malamai suka ce ba wannan ake nufi ba wa hadainahum najdain mun gwada masa hanyoyi guda biyu abin da Allah ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura mun gwada masa hanya biyu ya dau wannan ko ya dau wannan wannan ruwansa sallaci falakta hamala aqaba wa ma adraka mal aqaba me yasa bai kutsa mai wahala ba waye sanar da kai abu mai wahala yana ce na faɗi ya kashe kuɗi da yawa ya sha giya ya yi kyauta ya ba wani raƙuma ya ba wani riguna ya ba wani kuɗi Allah ce duk dai me yasa bai kutsa mai wahala ba menene mai wahala ya ce fakko raqaba أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة wasu malamai suka ce akaba wani tudu ne da kowa sai ya haushi ya tsallake shi a cikin wuta amma kana tsallake shi gwargwadon aikin to wani aiki ne za ya tsallake shi ya ka ce fakko raqaba diyauta bawa bawa wanda yake cikin bauta ka biya kuɗi ka diyauta shi ko kuma musulmi wanda kafirai suka kama suka tafi da shi ka farauto shi ka ɗiyauto shi ka biya kuɗi ka fanso shi ko kuma yan fashin daji yan ta'adda sun kama shi sun ce sai an kawo kuɗin banza ya riga ya zambawa a hannunsu ko kuma bashi ya dabaibaye shi an kai shi gidan maza an aje shi sai ka biya masa bashi duk wani nau'i na yanta ɗan adam yana cin al'aqaba abinda ke sa ka samu sauƙin tsallake aqaba ta wutar jahannama Allah ya kare au itsamun fi yomin bi masgaba ko ciyar da abinci a rana wadda take da yunwa as-saghabu al-ju'u kamar yadda baki ke cewa falau kunta jaran yabna qais ibn asim lama bitta shab'anan wa jaruka saghibu inda kai makocin kwarai ne da ba ka kwana da ƙoshi makocin kai kwana da yunwa الصاغب الجائع مجيوه في يوم ذي مسغبة أي ذي جوع قرانا كل النبا ببهاري da na farkon baba tinubu an fara samun sauki da nan mu gode ma Allah amma dai fatan muka ya ci gaba yau kuwa ka aka tsaya akwai matsala sai ce yatiman za makaraba ya ciyar da maraya wanda yake da zubunta a dabbobi yatimi shine wanda bai da uwa so dabba namiji ba ruwansa da abin da aka yi iyakarsa ya zo ma uwa ya biya bukata sai tafiyarsa uwa ita ke ɗawainiya amma a tsuntsaye uba yana taimako wurin gina gida yana taimako wurin kawo abinci mu kuma a mutane uwa in ta haifa sai uba ya je ya kawo bayani haka dai ko ba haka to shi yasa da yawan malamai suka ce wanda ya rasa uba shi ake kira yatim amma sun ce a'a mara uwa da uba shine yatim kamar yadda قيس بن الملوح كتوى إلى الله أشكو فقد ليلى كما شكا إلى الله فقد الوالدين يتيم الوالدين وان دي نسأ وادو وبا شكا إن أكتي وانا ينا دعوة بيد أبا وانا باي دعوة باي دعوة وانا تقوى مرايا تسوس شيني وانا دي نسأ دكت أو مسكينا ذا متربة ويتي يد تلك مسكين za mata raba wanda ko shi fiɗa baya da ƙasa yake zama wato ya makalu da ƙasa saboda ko abin da zai shi fiɗa ya kwanta baya da shi to amma duk ciyar wannan ba ta yi in babu imani Allah ce sun makana min allazina amanu ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
kaga ciyarwa ciyarwa ga mushriki ba ta da amfani domin amma mana'um an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih ba abin da ya hana in kafiri yayi sadaka karba sai saboda shi kafiri ne zaka bai asasin ma da Allah zai karbi sadakar sa ba to da Allah yake fakku raqabatin aw it'amu fi min dhi masghabatin idhi man dha makrabatin aw miskinan dha matrabatin suke summa kana min alladhina amanu sannan kuma tare da haka idan cikin masu imani wata waso da sabri wata waso bil marhama kuma waɗanda suke wasici da haƙuri suke wasici da tausayi ce sa babu abin da yake da falala a musulunci kamar ka ji kan bawa yana jin yunwa ka bashi abinci yana cikin wahala ka fitar da shi yana neman taimako ka taimake shi yana cin wahala ka agaza masa yana neman abinci ka koya masa sana'a ba ka ɗauki abinci ka bashi ba wannan temporary mai neman abinci a koya masa sana'a babu abin da yake ciyarwa amma ba a cika son temporary an fi son ka koya wa mutum in ya ciye gobe ma ya ci kai zan kullum sai ya kwankwasa kofar gidanka amma idan irin yanzu azumi ya kama to ciyarwa tana da bambanci saboda ita ciyarwa ce ta wanda yi ne da ibada kuma kana so ka samu ladan ibadarsa da ka babu laifi ka fito da kunu kofar gidanka in kosai ya samu an samu karin falala idan ma zai a dan dafa shinkafa da wake fa ni'ima in ya zama har da dan farfesun kaji ana ɗorawa a sama kuma abu ya kyautatu in kuma ɗanyen abinci za ka iya basuwa kwano ɗaya-ɗaya ko biyu ko buhu ɗaya-ɗaya ko biyu da kake iyawa dai to ciyarwa azumi tana da bambanci amma dai sun makana min allazina amanu dole za akwai imani dole za akwai ikhlasi domin abin da ba a yi don Allah ba Allah ba gurin sa kuma wa tawaso bis sabri wa tawaso bil marhama daga wannan shi zai fassara maka wal asri إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر salatu ulaika ashabul maimana waɗannan su ne 'yan dama waɗanda a ran alƙiyama ake ba su littattafansu da hannun dama وأما الإنسان أبنا وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا الله أكبر الله حسابك كما وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا والذين كفروا بآياتنا هم ashabul mashama waɗanda suka yi kafirci da ayoyinmu suka ƙi koma ma manzanninmu suka ƙi karɓar gaske da ta zo daga wurinmu kuma ashabul mashama wannan su ne ƴan hagu wanda za a tilasta su karɓar takardunsu da hannun hagu wato akwai wani pass wanda ake bayarwa da zaran ka ga fari ko kore aka ce ka miƙo hannun damanka a baka to ka kwantar da hankalinka ka sauka za su bai saban ya tsira da ka zaran ka ga black card ko red card to ka shiga uku Allah ka kare to wannan fashi bala'i yanzu aka fara salati alaihim nar mu'sada akwai wuta a kansu mu'sada wadda za a kulle ta za a dwade ta za a hana su fita suna neman fita babu hanya don haka wuta kurma ce ba ta da ƙofa in an shiga ba a fita Allah ka yi muna kariya Allah ka sa kowarinta ba za mu jiya ba Allah ka sa ko hayakinta ba za mu gani ba Allah ka sa mu ganta ta gilasan gidajen aljanna amma ba ma mu leƙa da idanunmu a taƙaice ƙarshen wannan sura yana tafiya daidai da farkonta da yake nuna wato ɗan adam yana kashe kuɗi yana wahala to sai aka ce masa ga inda za a kashe kuɗi kuɗi su yi amfani shine a yi sadaka a ɗiyauta waɗanda suke cikin kunci da wahala a bayar da abinci ga waɗanda suke bukata kuma a nan musamman allah ya keɓe marayu sannan ya keɓe talakawa wanda ya kamata a ce marayu suna da wakafi wanda yake kai gari su kullum mutuwa ake zuba ga shi mun san ɗaya daga cikin malamanmu fitattu masu da awon musulunci sheikh sa'id alhassan jingir ya kwanta dama ba me muka tana dama iyalinsa ya kamata za a sakkwato akwai wakafi don marayu a jos akwai wakafi don marayu a kaduna akwai wakafi don marayu a katsina ko'ina a kebe masu hali a da abinda suke gida suke gina suke wannan gidan gajiyayyu ne kowa ya zo ya kama ɗaki ya zauna a ware kicin wurin dahuwar abinci kullum in ba baka iya zuwa kuma da safe ka je ka bika a baka kunu da kosai da rana ka je a baka shinkafa da wake an jima ka je a baka tuwon alkama ruwa kuma akwai randuna wanda kaddi ke zuwa suna zuba ruwa sadaka kullum duk da irin wannan ya bace yanzu akwai gidajen baƙi wanda babanmu tafi da sokoto ya fara yi a nan alashewa kan ba yayi bayansa amma ban san isalin don an rushe wannan ban san ko an je wani gaba an yi wani to duk da irin waɗannan yanzu babu gidan bako yanzu hotel ne yana da kuɗi ya sauka in ba ya da ya sauka titi ruwansa ya sauka titi kuma ya san sauran mutanen ka za su kama shi su jefa mota a kai shi bayan kanta a ce an kama shi da laifin cin amana akwai abokinmu da kai ma bire da ya fita tsaye ba aka kama shi gobe aka je belin sa police station sai aka ce an rubuta masa warrant ake ta za a kai shi kotu laifin wai laifin cin amana yake so amma da wani tibirai da fito ta suka ce yawon banza yake karfe goma sha ɗaya kai mutane na ku gyara don Allah ku gyara Allah shirar da mu baki ɗaya mun yi magana na ce a rubuta account numbers ga screen don ku gani lokaci yayi da za mu tattara abin da Allah ya bada iko ko bai wa'annan bayin nasa da ke tare da mu wayanda suke marayu da waɗanda aka koro su daga gidajensu ba don suna so ba suka baro su سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين